نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو وتنبيه hijira 1447 ya yi daidai da 29 ga watan 7 miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufan dude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda yau insha Allah za mu fara karatu a cikin suratul mulk daga farkon surar zuwa abunda Allah maɗaukin sarki ya su Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora suratul mulk sura ce da aka sanya ma wannan suna liftitahi ha bi sifatin min sifatillah saboda an fara wannan sura da ambaton wani sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala shine sifa na mulki Allah ya ce tabarakan lari biya da mulk mulki sifa ne daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala sura ce makkiya an saukar da ita ne a makka tana daga cikin surar mufassal tana daga cikin surar mufassal kuma sura ce wadda take da ayoyi guda talatin suratul mulk tana da ayoyi talatin ita ce Sura ta 67 daga cikin surorin Alƙur'ani mai girma, kuma ita ce Sura ta farko a juzi'i na 29. Kusan Ƙur'ani yana da juzi'i 30 ko? To wannan Sura ta ce Sura ta farko da ke cikin juzi'i na 29. sannan tana da sunaye fiye da ɗaya ana ce da ita suratu tabarakan labibiya da hilmulk tabarakan labibiya da hilmulk dalilin hadihin da imamu tirmizi ya fitar da shi anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce suratu min alquran akwai wata sura daga cikin alqurani mai girma na aya sura duka ayoyi talatin take da shi shafa'at li rajulin ta ceci wani mutum ta zama sanadiyar wani mutum mai karanta ta kenan ta cece shi hatta gufira lahu har aka gafarta masa sai manzo Allah ya faɗi wannan sura wa hiya suratu tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk idan tana dauke da wannan suna sannan ana ce da ita suratul mulk kama kana ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku da sunanta ne kana iya kiranta da suratul mulk wannan shine sunan da tafi shahara da shi mafi yawanci sun santa da wannan sunan ana kuma ce da ita almani'a almani'a gane ko saboda imamu tabarani ya fitar da hadisi daga ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna nusammiha bil mani'a mun kasance muna ce ma wannan sura suratul mani'a kuma ana ce da ita tabarak suratul tabara imamu tirmidhi ya fitar da hadisi cewa anna rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraba khaymatan lahu ala qabrin ma'ana ya sa wani dan shingen shi akan wani kabari yake cewa shi mai ba da labari bai san kabari ba ne ya aza ɗan ɗakin shi a sama fa'iza fihi da finun sai ga cikin kabarin akwai wani da aka turbuɗe ya ƙara tabarakal mulk yana karanta tabarakal mulk hatta khatamaha har ya ƙara karatun wannan suna abinda ya ji kenan ƙara sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce hiyal mani'a hiyal munjiya tunji min azabil qabr zala ce ai ita suratul mulk mani'a ce tana kare mutum daga azabar kabari tana kubutar da mutum daga azabar kabari kun gane ko sannan ana ce da ita munjiya munajjiya kamar da muka faɗa ko kuma alwaqi'a mai ba da kariya Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa daga cikin abin da sura take karantawa idan ka duba ka gani kamar da muka ambaci wannan daga cikin sunayen wannan sura malamai sun ce an saukar da ita ne bayan suratul tur amma muhimma abubuwan take karanta na farko isbatu qudratillahi tabaraka wa ta'ala ala al-ihya tabbatar da iyawa na Allah akan raya matattu wanda duk ya mutu Allah yana da kudurar ya tashe shi sannan sura tana tabbatar da kudurar Allah subhanahu wa ta'ala mai girma akan bayansa da yanayin abin da babu wanda yake kwatanta ɗaya bisa miliyan ɗinsa sannan daga cikin abin da ya kamata mu sani wannan sura koyanta da koyar da ita ga 'ya'yanmu musulmai na da amfani sosai saboda mazala ya ce suratun fil qur'an da suna aya ta sura a cikin alqur'ani ayoyinta talatin ne shafa'at lirajulin hatta gufira lahu ta nema ma wani mutum ceto har aka gafarta masa idan tana zama wukaya kariya daga azaban kabar mu koye ta mu rinka yawan karanta ta tana da matukar amfani shi yasa ibn mas'ud yake ba da labari yake cewa tamna'u ar-rajul kamar riwayan yadda ya zo idan mutum ya mutu kuma da ibn masud yake bada labari aksa shi cikin kabari ya zo za a yi mai azaba ta wajen cinansa inda shi mai karanta suratul tabara ne sai tabara ta ce ai yana tsayuwa ya karanta ne don haka in dai azaba ta ci ne za a fara to babu dama in an zo za a yi mai azaba ta cikinsa da gabansa da tsakiyar jikinsa suratul mulk sai ta ce a'a ai akwai shi a cikina na haka babu inda za a fara idan kuma za a mai azaba ta kansa sai kuma ta kare shi kenan tana ba mutum kariya a cikin kabari matuƙar mutum ya kasance yana yawan karanta shi ya samu wanzo sallallahu alaihi wasallam gane ya qara'uha hinan nawm sanda manzo Allah zai bacci ina karanta wannan sura suratul tabara suratul mulk wa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk dan haka kada mu yi saku-saku game da menene game da karanta wannan sura Allah madaukin sarki ya yi mana jagora Allah subhanahu wataala ya fara da cewa a farkon wannan sura bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai tabarakallazi bi yadihi almulku ma'ana albarkatun Allah subhanahu wata'ala wa'inda a hannunsa ne mulki yake sun ɗaukaka wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a dukkan komai ana tabaraka Allah subhanahu wata'ala albarkatunsa sun yawaita sun ɗaukaka wanda yake da alkhairai wa'inda ba sa ba sa karewa mun fahimci Hausa shi yasa a mutum babu tabarak sai dai Allah shi kadai yake da wannan sifa mutum dai ana ya samu mubarak amma babu wanda yake da wannan sifa sai Allah wanda yake da yawan alkhairai tabarakal ladhi bi yadihi almulk wanda mulki na hakika yake a hannunsa alkhairansa sun daukaka darajarsa ta daukaka wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan komai alladhi khalaqal mauta Allah fa shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata kuma shine wanda ya halicci rayuwa an fahimci Hausa Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ana rayuwar dan adam Allah ne ya yi ta haka mutuwar dan adam Allah ne ya yi ta kula da kyau kuga mutuwa halitta ce ta Allah rayuwa halitta ce ta Allah ɗan adam halitta ce ta Allah da duk sauran halittu to rayuwar da ɗan adam yake rayuwa da ita Allah shi ya yi ta kini shi ya yi ka ya sama rayuwa to rayuwar tasu ce mutuwar ma da take fitar da rayuwa Allah shi ne ya yi ta kinan idan mutum ya duba da kyau ya gani hikima ta Allah ya aka yi aka yi mutuwa mutuwa kaka take ya aka yi aka yi rayuwa rayuwa kaka take babu wani dan adam da ya isa ya gano yaya rayuwa take babu sai dai a yadda akwai rayuwa katan in ta tashi hita ba san sada take hita ba kuma ba ka iya hana ta hita in kana son ma ta hita ba ta hita sai Allah ya so Allah ya ce shine ya rayuwar shine ya mutuwa sai da abin da za mu ƙaru ruwa a cikin wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allabi khalaqal mauta Allah shine wanda ya mutuwa wal hayata kuma ya rayuwa sai aka gabatar da mutuwa kafin rayuwa haka ne malamai suka ce la'akari da mutuwa ita ce ta fara biyu zuwa kafin rayuwa inda halittu ga baki daya tun kafin a yi su Allah ya san ya tsara akwai su amma ba su a raye suna mace kinan komi ka gani mutuwa ya fara yi kafin ya rayu sannan ya kara mutuwa hadithi na manzo sallallahu alaihi wasallam ai ya tabbatar mana da wannan ko ba haka bane dan adam yana digon maniyi a cikin cikin babarsa kwana nawa kwana 120 a raye yake ko a mace a mace sai lokacin da ya kai wannan adadin kwanaki sai Allah madaukin sarki ya aiko da mala'ika fayanfakhu fihi ruh ya busa masa rai yi umaru bi arba'i kalimat inan an gabatar da mutuwa inda ita ce farko sannan rayuwa sannan mutuwa sannan rayuwa allabi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa kuma shi ke kashewa shi shike matarwa liyabluwakum domin Allah ya jarrabe ku ya ga ayyukum ahsana amala wane ne zai kyautata aiki ga Allah kina rayuwar da ake yi da mutuwa da ake duk jarabawa ne menene Allah yake so wane ne zai aikata aiki zai kyautata aiki na Allah ba wane ne zai yi yawan aiki ba wane ne zai fi aiki na kwarai ga Allah aiki kuma yana zama na kwarai ne in yana da abubuwa guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a ai dan Allah ya dace da karantarwar manzon Allah to shine aiki na kwarai amma duk yawan aikinka in dai ba dan Allah ka yi ba kaga babu ikhlas Allah bai so kuma duk yadda kake ganin kayi aiki dan Allah in bai dace da kan karantarwar manzon Allah ba to kuma Allah baya so shi yasa wallahi sai mun kula kan mu taba yadda mu yi wani abu mu ce ibada ne ba kuma karantarwar manzon Allah bane wallahi Allah baya son shi magabata haka suke shi yasa mu malamai suka ce yana daga cikin ayar da take jan kunnan mutum game da ya nisanci raya ma'ana yin riya yin aiki don wani ya gani to wannan ayar tana daga ciki shi yasa ma hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu thalatha tusa'iru bihim an-nar yawm al-qiyamah mutane uku da za a fara ƙona su da wuta a ran tashi alƙiyama mutane uku ne mujahid hafizun karimun wanda ya jihadi da wanda yake malami ne da wanda yake mawadaci ne mai kuɗi waɗanda mutane su ne ukun harkun za a fara ƙonawa wanda ya jihadi kada ya jihadi yana da wahala saboda shi ka kashe ne ko a kashe ka ka tambayi sojan da ya taɓa zuwa yaƙi kasan soja kala-kala ne akwai soja na biro ofis ko akwai soja na teren mai zuwa daji to shi ya san yaƙi yaƙi ko karayu ne ko kuma ka karayu to wanda ya je yaƙi amma ya je don ya nuna jarinta ba don Allah ya yi ba ranar alkiyama sai Allah ya kira shi kai ka je jihadi eh dan wa kai sai ce Allah na yi dan kai ne Allah ya kowa sanin abin da yake cikin zuciya haka ne ko ba haka bane ba sai Allah ya ce kai ne dai da ce kai jarumi ne ai wuce da shi sai malam ka karantar eh dan wa ka karantar da Allah ka dai karantar da a ce kana da murya ka iya kira ka iya kaza ka iya kaza Allah ya ce bai son aikin kai wuta ai wuta da shi mai kudin da ya ce da dukiyarsa ba dan Allah shi ma Allah ba su aikin shi kenan mu kiyaye jama'a duk aikin da zamu yi mu auna wa'in ga abu biyu akwai su ko babu su mutum ya zo yana zike la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya yi jikir jikir jikir jikir jikir sai ka tambaye shi haka manzo Allah ya zikiri in ya ce eh sai ka ce hujja ko babu in ko babu hujja ka ce wala bari dan wala yakin maza kake kaga fadin la ilaha illallah laifi ne to amma in ba eh da manzo Allah ya wani Allah ba ya so a ƙa'ida kenan ko ka ƙi ko ka so duk wasu guda an dai gaya maka in dai kana son kai aiki ya zama aiki ne na ƙwarai dole a nemi wanga abubuwa a same su ciki al-ikhlas wal mutaba yi dan Allah da kuma dace da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce allabi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala wane ne ya kyautata aiki ga Allah wa huwa al-azizul ghafur Allah mabuwayi ne mai kuma yin gafara ga bayinsa Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa wannan aya da wannan hadisi da muka karanta magabata da dama suna kuka in suka karanta wannan abun yana ba su tsoro sosai mana shi yasa ana buga misali da magabata waɗanda suke yin aiki wanda yake na dan Allah kamar yadda ibn ayun muhammad bin ayun yake ba da labari akan ibn mubarak ibn mubarak yana daga cikin magabatan da suka gabata wata rana yana kwance sun kwanta da shi da wancan sai ya kintaci yana da wancan ya kwana sai sala da ya tashi tun da ya ga wancan ya kwana sai ya tashi ya yi ta sallah ya ta sallah sai da sa ya ta yi mubarak da ya tashi sai ce mama tashi sai ce a aifar ka nake sai ji duka ran sha baci ashe wanga aiki da ya tsakanin shi da Allah wanga ma ya gani sai sai dora fuska sai shi mai ba da labari yake cewa sai na fahimci malam ya canza mani saboda aikin da ya na Allah ne bai son a gani Allah kaɗai yake son ya gani amma yanzu kai in kai nafila da azu lahiya ayi wallahi je kwana dare ni sallah mutanen kirki ba sa yin haka aikin da kai na Allah ka bari Allah ya biya an fahimci Hausa in mutum ya je ya karanta tarihin Imam Mawardi Sheikh Shafi'iyya malami ne daga cikin manyan malaman Shafi'iyya shi fa yayi rubuce rubuce amma bai taba nuna mu wani ba ba a taba sanin yayi rubutu ba sai da ya ga alamun mutuwa ya zo masa sai kira wani cikin ɗaliban sai ce zo wuri kaza wuri kaza wuri kaza akwai littattafai suna nan rubuta ban son a sani kuma ban son a gani na yi su don kai ya zamanto na yi zuciyata ta nuna ma wani ko ɗan kaɗan ni malam ne ko ni na kai burgewa ko kama da haka idan na mutu sadda ka ji alamun cuta ta yi nauyi gare ni alamun mutuwa duka ya zo min ka zo ka kama hannuna in hannun mutu ina rike da hannunka ban saki ba littattafan na aje a zuba su ruwa ban yi su don Allah ba amma idan lokacin da zan mutu na shimfiɗa hannuna ya rabu da naka nin mutu a haka to ka je ka watsa su duniya abinda nake buri ya tabbata imamul mawardi lokacin da mutuwa ta zo masa sai ga shi hannunsa a shinhiɗe ɗalibin ya ɗauko littattafai su ne yake gaya wa duniya ai malam ga littattafan da ya rubuta amma yanzu Allah ya kyauta wai sai ka ga mutum ya buga littafi sai an yi lancin sai an tara malamai a nuna mutane ga littafin da malam wane ya buga ya taso yana faɗi ai shi ma'ilmanci ne shi ya rubuta littafi ba mu ce ba da Allah kai ba amma wallahi muna ji maka tsoron da ya ta shiga cikin aikin ka ko ba haka bane sanin gaibi sai Allah ko ba haka ba amma duk aikin da ke buƙatar ikhlasi wallahi kai taka tsantsan ciki dan kaka kuskura ka ji kaɗan ka burge wani sai ka lalata aikinka Allah madaukin sarki ya ba mu ikon yin aiki na gari ya sa kuma mu yi waɗannan ayyuka don shi shi ne sai Allah subhanahu wataala ya ce labi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa li yabluwakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala wane ne zai kyautata aiki ga Allah wa huwal azizul ghafur Allah shine mabawayi kuma mai gafara da bayansa game da abubuwan da suka aikata Allah zai khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai ribaban jere da juna saman juna wannan tana saman wannan mana ba a ɗamfara ba tsakanin kowace akwai tazara amma an seta su ba wacce ta gauce wa juna ba wanda zai ce wallahi da ni je gari kaza sai na ga sama ta bi ta dan zarta ba sama ta dai kadan babu ko a wanda ya taba gani ibakan ajere da juna haka Allah subhanahu wataala yi abin nan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut Allah subhanahu wataala yake cewa baka ganin wani ma'ana karkacewa daga cikin halittar da Allah subhanahu wataala yayi kun fahimci Hausa ko ma'ana babu wani tsagewa ko karkacewa na'am na ne muke farji ilbasar ko ka sake daga kanka sama ka kalli sama ka gani hal tara min foto shin kana ganin wani tsaga da wannan sama ta yi allah maɗaukin sarki babu inda sama ta karkace za ka ga kuma babu inda sama ta tsage tana nan kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya tsara ta allah maɗaukin sarki ya muna jagora sannan sammai duka da muke ganinsu suna da tazara tsakaninsu kamar yadda ibn mas'ud ya bayyana ibn mas'ud yake cewa tsakanin wannan sama tamu da nan ƙasa da muke inda za ka samu abin hawa mai sauri to sai ka shekara 500 kana tahiya kafin ka kai sama ta ɗaya yanzu dai muna da maka da shi mafi sauri jirgin sama ko? to jirgin sama wanda zai ta yi sama ta ɗaya ka ba shi shekara ɗari biyar kafin ya dawo ya ta yi shekara ɗari biyar ya dawo shekara ɗari biyar shekara nawa cikinmu mutum nawa zai iske da rai eh akwai mai mata iske shi mai mutu ba to duk wani abu mai sauri da ka sani na halitta in dai ya yi sama to sai ya shekara ɗari biyar sannan ya kai inda wannan sama take sannan ya kai ƙarshen ta kasa Allah subhanahu wataala shi ne iya wannan wanda yake bada wannan labari ibn mas'ud malamai suka ce wannan labari na ibn mas'ud ya hatamilu hukumar rafi yana ɗaukar hukunci na marfu'i ne har ga manzon Allah inda shi sahabi ne sahabi baya faɗin magana haka kawai duk magana da bata da asali baya faɗata shi yasa ruwaya na hadisi an kace sahabi ya ce kaza kawai ana karɓar wannan hadisi ne ba sai an nemi shaida ba da dukkan sahabbai Allah ya shaide su da cewa su adalai ne Ibn Mas'ud yake cewa baina kulli sama'in tsakanin kowace sama 500 am akwai tafiya na shekara 500 وبين سماء السابعة والكرسي خمسمائة عام إن كزو سما تبقي to kana son ka je kursiyo ga da ka ji ana faɗa wasi'a kursiyu samawat wal ard kujeran nan ta Allah Allah ya ce faɗinta ya hi ƙarhin sammai bakwai da ƙasai bakwai duka sammai bakwai da ƙasai bakwai inda za ka ɗauke su ka kawo su kusan kursiyu kamar ka ɗauki wannan ɗan abun ne ka kawo gehen masallacin nan ka aji to ibn mas'ud ya ce daga sama ta bakwai in ka ce kursiyu zaka sai ka yi ta shekara ɗari biyar to al'arshin ubangiji yana sama ruwa ne kun gane ko to daga kursiyu zuwa wannan ruwan da al'arshi take a kai shi ma ta yi shekara ɗari biyar ne mu dai bi Allah mu huta kaji Allah gwani ne kuma shi ne iya babu wani sai ka ga mutum don hankalin shi ya tashi wani na son Allah ya bashi kudin da bai wuce buhu goma na naira ba ko na saifa ko na dala a gurin Allah menene wannan ba komai bane ba arziki bane ko kuma Allah ya baka lahiya kana ganin bai baka kudi ba lahiyar nan wasa ce akwai wanda yake sai da lafiya duk wanda yake zai sai da lahiya shi yau to shi daga hannu mu dai likita akwai wani kwance zai sai wallahi zai sai eh kudi kudi ne baka da ko kada ka kudi iya kudin lahiya ka kace yau za ka sai da ta wallahi wanda zai sai ta nan nan ya mai nan ya mai akwai wani bawan Allah da Allah ya jarabe shi da rashin lafiya operation da za a yi masa sai da aka zuba miliyan 500 don a yi mai operation ya samu lahiya aka yi operation ana karewa bayan wata ba kuma ciwon ya kara dawowa ya ce a zuba wasu kudin a yi mai operation da ya samu lahiya magana ta ce Allah ba su yadda ga kagari Allah mun gode maka Allah mu daina manta da arzikin da Allah ya mana aka yi tafi Allah ya tafi yayi kaje kana ta wahala sai ka tara kuɗi ko aulai ka tara izala ya ce Allah bai khalaqa sab'a samawatin ko Allah madaukin sarki shine wanda ya rishi samai guda bakwai dibaqan ma'ana jere da juna ma'ana ba menene ba ba a dan fara ba kaka dora cewa wannan ta makale da wannan Allah yake cewa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba ka ganin wani karkacewa daga cikin halittar Allah tafawut shine tanasub ma'ana ba ka ganin inda bai dace ba ba ka cewa tsarin sama ta ɗai bai dace da na biyu ba ko tsarin sama ta biyu bai dace da na uku ba a Allah ce ba ka ganin wannan ga wani abu nake son ya haskaka mana fi khalqir rahmani saboda wannan surar makkiya ce da ƴan makka ake magana su ƴan makka in manzo Allah yace da yace ubangiji shine ar-rahman sai su ce wa mar rahman su su yadda da sunan Allah ar-rahman sai sai Allah yace to ko dai kun kiyaye sunan shi ar-rahman dan me shi ar-rahman ne shi ya san mai bakwai eh ka sai bakwai kuma ku duba ku gani ya akwai wani karkata a cikin su Allah subhanahu wataala ya ce farji'il basara ka duba kamar yadda kanka ka ƙara dubawa ka gani hal tara min futur shin kana ganin wani tsaga a saman da Allah ya babu nan malamai suka ce bari mu karanta wannan aya ta gaba thum marji'il basara karratain sa'annan ka ƙara mai da ganin ka karo na biyu ko kuma karo na gaba yan ƙalibu ilaikal basaru khasiya ganinka zai dawo yana mai kaskanci wa huwa hasir yana gajiyayye bai cimma abin da yake nema kalil gajiyayye nan malamai suka ce ba ana nuhin ka kalli sama sau biyu ba ma'ana sun marji albasar karratain ma'ana ka ƙara kallon sama ake nufi ka kalla ka ƙara kallawa ka kalla ka ƙara kallawa ka bari in sha biyu na rana ta yi ka daga kai sama ka kalli sama ga baki ɗaya sai dai ka ga haske ya cika wa ido ka dawo a gaji kana dibi ma in ba sa ba kana neman ka makanci amma ba ka ganin inda sama take da wani nakasu kuma ga wata tambayar zan yi mana wani na ya taba zuwa garin su wani ya daga kai ya ce kai da saman garinmu da ta garin ku ba ɗaya ba ce ka kasan kadai ya isa ya zame ma aya yanzu ka shiga jirgi shi awa da awanni yana tafiya ya kwana da kwanaki yana tafiya yana ajiye ka nan inda ka sauka in ka daga kai sai ga wanka sama da irin ta garin kuta babu wata ƙasa saboda ci gaba ta ce ta canza sama ta ba irin ta wata ƙasa ba ce kenan Allah ya cancanta abauta musa wa alaikum salam kamar abin da suke ɗalibawa sama eh kamar yake yana yana tambaya ne wai a ba su haske game da abin da tura suke haskawa sama su samo labari ko wannan kungotu suke haskawa sama hmm? eh su je sun je sama ta ɗaya a ba sama ta ɗaya na sun ka taimaka sun dai je sama kuma din ba mu wani sirri wanda yake so in samu wannan sirri je karanta Radul Azhan wanda Sheikh Abubakar Gumi ya tafsiri cikin suratul abin nan subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu in ka zo nan ka gane sirrin wannan kamar idan aka tafi sama akwai wani adadin nisa da abin da aka harba zai kai in ya kai wannan adadin nisa to komina na in dai ba yana da wani control ƙasa da yake dawowa da shi ba bai dawowa in ya kai can to in sun kai can duk wanda ya kai can ko jirgi ka kai can ko talamta ka kai can kana iya tuka ta tai ta tai amma ba ta faɗowa ƙasa kai ma kana iya ka buɗe motar ka ta kai yawo amma ba ka faɗowa ƙasa to irin waɗannan jiragen da suke wuce waɗanda a nan ba a shirya control ɗin da za a dawo da su ba ne da su wanda sai su shirya na'urorin da ana yi a jayo su sai su dawo amma su ma in na'urorin sun samu matsala duk wanda ya kai na sai da kai rayuwa nan ka mutu amma ko da ka mutu ba ka waduwa ƙasa shi kenan inda iska ne kamar yanayi ne akwai wani abu da ya kamata mu fahimta kamar a ilimi namu na likitanci wanda ya shafi complementary and alternative medicine duniya gaba ɗaya babu sarari wa yanzu nan ba kai kana ganin nan yanzu mu cikin sarari na muke ko kuma cikin wani maci na muke barin kawo mana misali kihi da yake cikin ruwa da mu da muke na nan ga wa a cikin sarari eh in ji haka dai kun kace shi kihi yana ganin ku a cikin wani shi shi a cikin sarari saboda ita duniya ga baki ɗaya ɗan ƙwallo na ba inda wani sarari yake kai kai da aka tsara haka za ka yi rayuwa shi sa kake ganin kai yanzu kai kake jin daɗi kai kake kaza haka Allah ya tsara rayuwarka shi kifi da sauran abubuwan da ke rayuwa cikin ruwa su kuma ganin suke duk wanda ba nan ba shi ya shiga bane yana wahala ne yanzu mu ɗauki misali jinjiri da yake cikin cikin babarsa da kai da kake kwanci kakuna climatizer kana shan sanyi kai da shi waye yi jin daɗi waye gani yana rayuwa shi a ganin shi yana ganin shi ke rayuwa kai kuma a ganin ka kai kai ganin kai ke rayuwa kun bai mutansa idan mutum ya mutu ina za a sa shi dan Allah da wanda a cikin kabari a ruhe da wanda yake a nan cikin masallaci yana shi iska wa ke rayuwa ta kwarai kun gane lissahin shi yanzu wanda yau ka shiga kabari kana mutuwa aka sa kabari sai kace kai inda tun da ma wace kiyara kai ba kamar duwa duniya ba shi yasa mun zana yace hafwatul mu'minil maut mu'mini ba abun da yake so ba abun da zai haro da shi ya ji dadi irin mutuwa babu wani abu da ya kai dadi yadda za a ce ka mutu saboda ni'ima da a ce amma mun kuma da yake muna nan sai muna ganin kamar nan ne kadai an rayuwa ko ba haka bane to sai dan haka su can da suke taya wani yanayi ne a can haka ma nan wani yanayi ne cikin ƙasa ma wani yanayi ne kadi ba gani maciji sai a yi rami a turbuɗe shi shekara goma cikin ƙasa yadda ka tono shi ya ganshi yana raye ya ma ya kiba ya yi kyau babu abin da ya tada mai hankali kan mu ratsa wannan wannan abu ne wanda yana da faɗin gaske Allah ya wani cika da imani ya bai mu dan kwana biyu kuma ya je can mu tarar da ni'ima ko ba haka bane in kuma akwai mai son ta yau mu daga hannu mu sha addu'a Allah kai mu cika da imani Allah yake cewa ko aw laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi musabiha haqiqa mun qawata saman duniya da taurari waja'alnaha rujuman lish-shayatin kuma muka sanya taurari su zamo jifa ga shedanu ma'ana wa'inda suke zuwa su jiyo magana daga sama su gaya wa bokaye wa atadna lahum azaba sa'ir kuma mun yi musu tanajin azaba na kona ma'ana azaban wuta a ranar tashi alkiyama matukar ba su tuban ma Allah subhanahu wata'ala kun gane ko Allah ya samu dace Allah yake cewa walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam kuma wa'inda suka kafirce wa Allah ubangijinsu in sun mutu akan kafirci ranar alkiyama suna da azabu jahannam wutan jahannama za ta kona su wa bi'sal masir tir da wannan makoma a ce wuta ita ce makoma wanda ya rayuwa ya mutu ya koma ga Allah idza ulqu fiha in aka jefa su a cikin wutan sami'u laha shahikan za su ji tana yin wani sauti mummuna haka ne ko shahikan ai sautan qabihan za ta rinka yin mummunan sauti malamai suka ce a shahika farkon kukan jaki da inna ankara al-aswat da sautin hamir sauti mafi muni duka sautin jaki to irin farkon kukan da jaki yake farawa da shi irin haka kafirai za su rinka jin jahannama tana ƙara subhanallah tana zududi tana tana ƙara tana jin haushi wahiya tafur tana tafarfasa tafur ai tagli tana tafarfasa kamar kasa ruwa cikin tukunya ka dora saman gas yayi zafi yana tafasa da kanshi to haka za ga wata tana tafasa kuma kafirai za a sa ciki Allah ce ta kado ta mayyazu min al-gais wannan wutan ta yi kusa ta yi tumbatsu saboda hushin da take da kahirai kun gane ko ai ta kado ta mayyazu ayyan fasil ba'daha an ba'd ta yi kusa kamar sashen ta zai rabu da sashe min al-gais saboda hushin da take ji ga wa'anda suka kafircewa Allah kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha don lokacin da aka saka wasu tawaga na masu laifi a cikin wuta salahum khazanatuha sai masu tsaron wuta su tambaye su ce da su alam yatikum nadhir shin masu gargadi ba su zo muku bane qalu bala sai ce a mun rantse da Allah karja ana nadhir haqiqa masu wa'azi sun zo mana فكذبنا amma muka قريتا وقلنا muka ce ma nazzalallahu min shay muka ce Allah bai saukar da komai ba ƙarya ne in antum illa fi dalalin kabir ku dai kawai kuna cikin ne mai girma wa qalu sai su kafirai su ce law kunna nasma'u ai da mun kasance muna ji aw na'ilu ko muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da mu kasance daga cikin mutaba Allah ya muna jagora ku diba suka gabatar da ji akan hankali suka ce laukunna nasma'u inda muna ji ji na karɓar gaskiya sannan auna ilu ko muna da hankali muna hankaltuwa da wannan ne malamai suka ce shari'a ba ta saba wa hankali sai dai hankali yake saba wa shari'a kasan ba shi sai ce shari'a saɓanin hankali ko? a wannan aya ta ta wannan magana hankali dai yake saɓa wa shari'a don ka suka ce awon na aƙilu kenan duk mai hankalin ƙwarai bai samun saɓani da shari'ar Allah kuma duk wanda yake gani da hankalinsa yake ganin ai da Allah ya ce kaza to ai da kaza ne da manzo Allah ya ce kaza ai a hankalce da kaza ne duk wanda ke da wannan tunani ranar lahira sai ya ce hankalin nan nashi bai masa amfani ba an an gane misali ko wani zai ga shina yana ganin haba ai da manzo Allah ya ce kaza ai wancan zamani da wanga zamani ba ɗaya bane nan da aka ce kaza ni yanzu yana amfani da hankali ne to wallahi ba hankalin kwarai bane kuma ka rubuta ka ajiye sai an waye gari yana cewa inda shi yana da hankalin kwarai da bai saba mu shari'a ba wa qalu suka ce law kunna nasma'u da mun kasance muna ji ji na karbar gaskiya aw na'qilu ko kuma muna da hankali hankalin da bai saba ma shari'a ba kun ga magana ta haita ko ma kunna fi ashabi sayyida ba mun kasance daga cikin mu ta ba fa'tarafu bi dhanbihim suka yi itirafi da laifin su Allah ya ce fasuhuqan li ashabi sayyid nisantuwa daga rahamar Allah ya tabbata ga waɗanda suke in mutane ma'ana Allah ya nisantar da su daga rahamar Allah su fada cikin azabar Allah yanzu an gama bayani akan waɗanda suka kafircewa Allah ga bayani akan waɗanda suka ji tsoron Allah innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lalle waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu a keɓe ne ya dauka ma'ana biyu suka ji tsoron Allah ba tare da sun ganshi ba suka ji tsoron Allah yayin da suna iya su yi abin da za su yi ba wanda ya gansu amma saboda tsoron Allah suka ƙi to irin wa'innan lahum magfiratun suna da wani irin gafara mai girma a gurin Allah mana suna da lada mai girma a gurin Allah wa ajrun kabir da lada mai girma mana lahum magfiratun suna da gafara zunubin su wa ajrun kabir da kuma lada mai girma shine aljanna إن الذين يخشون ربهم بالغيب وإن suka ji tsoron ubangijinsu a fake ma'ana suka ji tsoron Allah ba tare da sun ganshi ba ko kuma suka ji tsoron Allah yayin da suna iya su yi abu ba wanda ya gansu amma saboda jin tsoron Allah suka ki Allah ya musu alƙawari wani alƙawari ne lahum maghfiratun za su samu gafarar zunubin su wa ajrun kabir da kuma lada mai girma shine aljanna Allah subhanahu wataala sai ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bi wannan ayar tana da sababin nuzul kafirai suka koma gehe suna kuskus kus game da manzo sallallahu alaihi wasallam suna suka game da addinin da manzon Allah ya zo da shi sai suka ce ai a faɗi in an faɗi manzon Allah zai jiya amma in an kaje aka yi magana a sirrance manzon Allah ba zai jiya ba shi ne sai Allah ya sauka da wannan aya cewa a gaya musu ko dai ku bayyana labarinku ko ku ɓoye shi duk ɗaya ne a gurin Allah saboda shi ba ma abin da kuke faɗa ba har abin da a cikin zukatanku Allah ya sani Allah maɗaukin sarki ya samu dace ina ganin mun zo gaba nan ya kamata mu dakata ana nuna mana lokaci yayi abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ba mu ladan shi da muka kuskure Allah ya yafe mana kuma